الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na al-muhajirun domin ci gaba da tafsiri cikin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya karshen aya ta 237 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi aya ta 238 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu yau muna laraba ne ko laraba takwas ga watan ramadan shekara ta 1447 ba hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى kukiyaye bisa sallolin na farla guda biyar wa salatul wusta da kuma sallah zababbiya ko ta tsakiya kamar yadda bayani ya gabata jiya wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku bauta Allah tabaaraka wa ta'ala kuna masu biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala dama jiya an fassara wannan mun ji cewa mafi yawancin magabata sun tafi cewa salatul wusta ita ce wato sallar asar amma dai duka ba waɗanda suka ce sallar isha ake nufi amma kowace sallah akwai waɗanda suka yi maganganu akan cewa ita ake nufi sai dai sallar magariba ce muka ji wato ɗaya ne daga cikin magabata shi kaɗai ya ce sallar magariba ake nufi duba da cewa ita ce tsakankani ita ce a tsakiya wajen adadi ita kaɗai ce mai uku sai mai biyu sai masu hudu saboda ka ita ce a tsakiya shi a fahimtarsa ita ce salatul da wato wusta wannan dama jiya bayanai sun gabata dangane da wannan bakin gwargwado Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa in khiftum farijalan idan kuna halin tsoro farijalan to ku yi sallah ɗin kuna kan ƙafafunku kuna tafe ba tare da wato ruku'u da sujjada ba aw rukubanan ko kuma kuna kan ababen hawa Allah tabaaraka wa ta'ala yace fa idza amintum idan kuka sami aminci kuma an fita daga halin tsoro fadhkurullaha to ku yi sallah shine zikirin Allah din wato anan kama allamakum kamar yanda ya sanar da ku malam takunu ta'lamun abinda ba kusance kuna sani ba fa'iza fa in khiftum farijalan in kuna halin tsoro ku yi a tsaye ko akan ababen hawa wannan yana gwada wato girman sha'anin sallah in ya zamto wanda ya je jihadi ba a ɗauke masa yin sallah ba to kaga kenan ba wanda za a ɗauke masa yin sallah ko da kuma mara lafiya ne akan gadon mai asibiti yana daga cikin abin da ya kamata a bada kulawa sosai shine idan mutum yana jinya yana gadon asibiti kuma halinsa wato hankalinsa yana jikinsa ya san me yake faruwa za ka samu wani lokaci mutum bashi da lafiya duk wanda ya zo duba shi ya san wane ne za ma a gaisa da shi ya jiki alhamdulillah amma kuma ƙarshe ba yin sallah ya yi sallah shekara talatin watakila a duniya ashirin goma kaza daga ƙarshen mutuwarsa kuma ya zama baya yin sallah ya zo sati biyu ya rashin lafiya a gadon asibiti sati biyu na kuma bai sallah farilla ba to kaga wannan ya akwai hatsari mai yawa gashi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ayyuka ana lissafa ko ana la'akari da na ƙarshe ƙarshen ne akwai bukatar wato lura da wannan ko shakka babu shi sa yake da kyau idan mutum babu lafiya ya zamto wanda yake da wato masaniya akan addini shine wanda zai zauna a gurin kula da majinyaci saboda wato waɗansu adab na musulunci musamman kuma wannan bashin lafiya ba zai iya saukowa ba za ka masa alola ba zai iya jikinsa ba zai iya ɗaukar taɓa ruwa ba ka ba shi abu ya ce mama ko ka miƙa masa ƙasa a cikin wani buɗaɗɗen abu ko ka miƙa masa blok na ƙasa ko dai wani abu makamancin haka na fata an gane ba zai iya yi ba shi ma taimama sai kai masa in ya tashi yin sallah ya yi sallah a halin da zai iya yi zai iya yi a tsaye ya yi a tsaye ba zai iya a tsaye ba sai a zaune ya yi a zaune ba zai iya a zaune ba sai a kwance karan fari ya yi sallah a kan wato ɓangarensa na dama kamar yadda hadisa ya bayyana in rashin lafiyarsa ba za ta ba da damar ya kwanta a gefen dama ba to ya kwanta a gefen hagu ya yi sallah in ba zai iya ba sai ya rigingine in kuma zai iya ba sai a wato ya yi a rubuci ko a duk halin da zai iya yi amma in zai iya karan fara sallah ita tsaye ake idan mutum zai iya yin sallah a tsaye ƙi a tsaye kuma ta farilla ce to wannan ba shi da sallah sallah farilla mutum zai iya tsayuwa kuma sai ya ƙi ya a zaune wannan ba shi da sallah amma ba zai iya ba sai a zaune wannan shi kenan sallar nafila ce ko da mutum zai iya a tsaye sai ya ce a zaune zai yi wannan babu laifi sai dai rabin ladan wanda ya a tsaye ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka manzo Allah ya faɗa kana da damar yin sallan nafila a tsaye sai ka ce a zaune za ka yi saboda kana jin gajiya kana jin ganda shikenan in kai lau tabaraka wa ta'ala zai baka ladan rabin wanda ya a tsaye idan mutum ba zai iya yi a zaune ba ya yi a kwance akan bangaren sa na dama a juyar da shi ya kalli alƙibla kaga idan zai kalli alƙibla akan gefen sa na dama kansa zai zanto a ina kenan mu anan a kudu kenan ko kansa yana kudu yana kallon alƙibla idan kuma haka ba za ta yi ba sai akan bangaren hagu in ba zai yi kuma sai a masa rigingine to rigingine kuma yaya za a yi shine a sanya kansa ya kalli wato yamma fuskarsa tana kallon alƙibla kenan kamar yadda yake wato wata magana wacce take malar sun ce shazza ce shine idan mutum ya mutu wasu ka ce za a kwantar da mutum ne gabar da yamma ta yadda ana tashin alƙiyama zai ɗago setin alƙibla ma wannan magana ce take wato shazza wallahu alam Allah tabaraka wa ta'ala yace idan kuna halin tsoro ku yi sallah a tsaye kuna tafe ko akan ababen hawa sallah bayan tauhidi wato kada ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zuciya to babu abin da ya kai sallah ita ce namba daya a dukkanin ibadoji da mutum yake duk ibada da ake ba abin da ya kai sallah ita ce karan fari so saboda haka kenan akwai bukatar akwai wajabcin dole mutum ya koyi sallar nan kuma dole mutum ya lura da sallah din nan ya lura da wato sharuɗanta dole ya san su ya lura da me rukunanta sharuɗan sallah a wajen sallah suke rukunan sallah kuma a cikin sallah suke na aka ce sharuɗa duk abin da in bai yiwu ba to ko da an yi sallah sallah ba ta yiwu ba daga cikin wannan akwai lokacin ta yayi eh kamar yanzu lokacin azhar bai ba sai ka ce yanzu bari kai azhar dinka bayan an tashi daga karatu saboda la'alla lokacin zai zo kai kana bacci baka san ka tashi to wannan ba ta ba an baka dama ka hada sallah ne idan kana halin tafiya ko kuma hali da aka ba da dama hada sallah kamar a ce ruwan sama ko caɓi mai tsanani ko sanyi mai tsanani ko dai wani dalili daga dalilan da shari'a ta amince da su ba da haka dole ne mutum ya san yadda ake yin sallah musamman a zaune tunda galibi mutane rashin lafiya ya fi kamawa a samu dama da za a yi sallah a zaune to amma galibi in ka lura za ga mutane ba su yin sallah a zaune ba yin sallah a zaune lallai yana da kyau kowa ya iya yin da ake yin sallah a zaune idan ka lura da yawa daga cikin mutane da suke sallah za a gaba da dai bane lokacin da mutum yake zaune kamar da yake zaunen nan yanzu idan haka shine a zaunen da zan yi sallah a matsayin yanzu na zo jam'i an tara kabbara an shiga cikin sallah ana sallah idan aka yi ruku'u to idan ne haka a matsayin ruku'u in na tashi dagowa na dago in na tashi sujada sai kaga mutum ya sake yin haka to kaga ruku'u kai baka yi sujada ba kenan abin da ya kamata shine me sujada ta zanto tafi ruku'un kasa haka manzo Allah ya ce waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ik yace ka sanya sujudar ka tafi ruku'un ka yin kasa kasa to idan waɗansu kuma idan suka yi sujada ta yi ƙasa ta ruku'un in aka tashi ɗaguwa kuma sai ka ga ɗaguwa daga sujada kuma ya miƙe to kaga nan ma ne ya ɓata sallarsa domin ya tashi tsaye carke nan domin haka ɗin shine tsayuwarsa ya yi ruku'u haka ya ɗago ya yi sujada haka ya tashi ɗaguwa kuma ya haka to zai da mutum yana sallah ya yi sujada in ya tashi ɗagowa tsakankanin sujada biyu tsaye zai tashi ba zai tashi ba yana zaune zai dago ya sake komawa sai an lura da wannan baya da haka idan ma mutum bai zauna yadda yake da dai ba in ya dago ya kai tudun ruku'i to shi ma fa kamar yana sujjada ne ya dawo ruku sai ya zanto mai ƙasa da wannan ruku'in shi ma wajen dagowa din dole sai an lura da irin waɗannan ababe din haka nan kuma iyaye mata sai an lura wato sai an nusar da su inda ake sallah a zaune tunda aka ba a ɗauke wajabcin farlancin sallah akan wanda yake mujahidi wanda ya je gurin yaƙi domin Allah to ba wanda za a ɗauke masa wannan fa'in khiftin farijalan wannan nau'i ne guda ɗaya daga cikin nau'ika wato na salatul khawf malamai suka ce wannan ana yin sa ne a halin tsoro kwarai da gaske farijalan aw rukubanan ku yi wato akan kafafunku kuna tafe ko kuma akan ababen hawa to wannan shine mafi tsanani amma in ba wannan ba akwai tsarin wato mutum yayi sallah wato mayaka su yi sallah tare da limami guda daya shine zo yayi ne raka daya da waɗannan jama'a su rabu gida biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah to sai ya ce faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka wa liya'khudhu aslihatahum a samu wasu jama'a daga cikin su su tsaya tare da kai wajen yin sallah su kuma wadancan su rike makamai idan an zo shi limamin yayi raka'a ɗaya tare da jama'ar farko in ya taso sai ya tsaya a tsaye su kuma su ƙarasa wannan raka'a ɗaɗɗai din su yi sallama su koma su tare su kuma wadancan su zo su bi shi ya raka'a ɗaya da su idan yarka ɗaya da su sai ya zauna su tashi su cikato sai su zauna sai ya yi sallama su masu sallami wancan nau'i ne daga cikin nau'ikan wato salatul khawf wannan kuma da ban karanta yanzu shi ma nau'i ne daga cikin nau'ikan mai salatul khawf amma dai wannan malamai suka ce wannan wacce muke karantawa yanzu a cikin suratul baqara ya fi idan tsoron ya fi tsanani ne fiye da wancan na cikin suratul nisa'i ina ba ta an gane saboda haka idan tsoron ya kai ba za ma ya yi arabi gida biyu ba wato yanayin yakin abin yarin caɓe da yawa ba zai wa arabi gida biyu waɗansu su zo a yi sallah da ruku'u da sujada ba to ya zamto a yi alwala in ba zai ba a yi taimama a ci gaba da yi mutum yana tsaye yana jin cewa gashi yanzu ya ruku'u ya yi tasbihin da ake a cikin ruku'u ya ɗago yana jin gashi ya ɗago ba tare da ya ruku'u ya sujada ɗin ba kawai yana jin ya duka yana yin abin da ake karantawa ciki fa'in khiftin farijalan aw rukban sai ku yi wato akan kafafanku a tsaye kenan kuna tafe ko kuma akan ababan hawa a rawato hadisi daga mujahid wato shi mujahid ya rawato daga abdullahi abbas malaminsa Allah ƙara musu yarda ke cewa faradallahu salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala ya faradanta yin sallah wato a bisa harshen annabinku Muhammad sallallahu Alaihi wasallam fil hadari arba'an a halin zaman gida ku yi raka a hudu game raka a hudu din wafi safari raka'atai a halin tafiya kuma ku yi sallah raka a biyu kasaru kenan wafi khawfi raka'atan yace a halin tsoro kuma wato ku yi sallah raka'a daya cewa ku yi sallah raka'a ne wannan hadisi da Abdul Abbas ya faɗa imam al-bukhari ya fidda shi yana cikin sahih al-bukhari zan abbas ya ce wa fil khawfi raka'atan a halin tsoro ku yi raka'a daya wasu daga cikin malamai daga cikin magabata tabi'ai sun tafi akan wannan fahimta ta sa kamar irin su Aba da Dawus da Hassan al-Basri da Mujahid da Katada duka wannan ita ce fahimtar su cewa idan halin tsoro ya tsananta to ai raka ɗaya jal kawai amma da yawa sun fassara hadisin da cewa ba wai bai inganta ba sun fassara shi da cewa me abinda ake nufi wa fil khawfi raka'atan ana nufin raka'atan ma al imam raka'a ɗaya tare da limami tare da limami raka'a ɗaya kuma me kowa ya ciko suka ce abinda yake nufi kenan amma su waɗancan daga cikin tabi'an suka ce abinda suka fahimta shine raka'a ɗaya raka'a ɗaya kawai jal ɗin a halin zaman gida raka'a hudu a halin tafiya raka'a biyu a halin tsoro raka'a ɗaya wallahu a'lam fa idza amintum Allah tabaaraka wa ta'ala ce idan kuka samu aminci ba halin tsoro ake ba fazkurullaha to ku yi sallah tace zikirin Allah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar inda sanar da ku abinda ba ku zamto wato kuna ma sani na'am
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليهم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
hayyaka Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace wallazina yatawaffawna minkum waɗanda ake karɓar rayukansu daga cikin ku su mutu wa yadharuna azwajan su wato kyale mata taki wasiyatan li azwajihim to su yi wasiya ga ainihin matayensu mata'an ila alhawli su yi wasiya na cewa wato a ba su mutu'a ila alhawli zuwa shekara guda ghaira ikhrajin ba tare da an fitar da su ba fa'in kharajna Allah tabaraka wa ta'ala ce idan su matan suka fita da kansu kafin shekara guda ɗin to falajuna alaikum babu laifi a kanku ku waliyan mamaci ɗin waɗanda nauyin ba ta wannan mutu'ar yake kanku daga cikin dukiyar mijinta to falajuna alaikum babu laifi a kanku in ta fita kafin shekara guda wato babu laifi ku yanke wato anashin ciyar da ita ɗin fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da matayen suka aiwatar fi anfusihinna ga anshin kawunansu min ma'ruf na daga abin da yake sananne shari'a ta san da shi wato abin da suka aikata wasu suka ce ana nufin in sun fita kafin shekara guda sun je sun nemi mazajen aure to ku dai ba laifin komai a kanku domin dama shari'a ta san da cewar me sa'i neman wasu su aura ko kuma fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf babu laifi akan ku cikin abin da suka yi wato na sanya kaya masu na kwalliya wallahu azizun hakim Allah tabaraka wa ta'ala shine aziz mabwayi hakim kuma shine mai hikima wallazina yatawaffawna minkum waɗanda ake karɓar rayukansu daga cikin ku ko mazaje wa yadharuna azwajan suke barin matayensu a duniya wasiyatan li azwajihim to su yi wasici ga matansu wannan ayar wato ta shafe wasu hukunce-hukunce har guda biyu na farko amana wasu hukunce-hukuncen wasu ayoyin daban sun shafe su na farko abin da makaranta a baya na cewa wallazi ne ya tofona minkum wa ya zaruna azwajan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara su zauna wata hudu da kwana goma da makaranta a baya to waccar wato wata hudu da kwana goma ta shafa nan wallazi ne yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl wato ta shafe cewar mata'an ila al-hawl din a wasiyatan li azwajihim kuma fadin Allah tabaaraka wa ta'ala cikin suratul nisa ayar rabon gado ita ma ta shafe nan gurin cewa walahunna thumnu mimma taraktum in kana lakum waladun fa in lam yakun fa in lam yakun lakum waladun falahun falahun ar-rubu' mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce a basu daya bisa takwas na abin da kuka bari matayanku in kuna da 'ya'ya in ba ku da 'ya'ya a basu daya bisa hudu bayan an cire wasici bayan an biya bashi to a wannan ayar kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasiyatan li azwajihim su yi wasici ga matayensu mata'an ila alhawli wasicin da za su ko shine cewa fa a ba su mutu'a mutu'a din kuma shine a ba a ba su a gidan da suke wato gurin zama kuma a ba su abinci a kula da lafiyarsu a musu tufafi tsawon shekara guda da haka ake da aka saukar da ayar rabon gado sai ta shafe wannan wannan ayar ta sauka ne cikin wani mutum daga cikin mutanen ba'if ana ce masa hakim bin al-haris ya hijira tare annabi sallallahu alaihi wasallam yana da 'ya'ya da iyayensa guda biyu suna nan a raye da kuma matarsa sai ya mutu annabi sallallahu alaihi sallama ya ɗauki dukiyar ya bewa iyayen da ‘ya'yan bai biyo matar ba ya ce su ɗauka daga cikin dukiyar su rika ciyar da ita tsawon shekara guda wannan shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim su yi wasici ga matayensu mata'an ila alhawli cewa a ba su mutu'a a je da su daɗi tsawon zuwa shekara guda ghaira ikhrajin ba tare da an fitar da su daga gidan ba fa in kharajna idan su da kansu suka fita kafin shekara guda ta yi to fala junaha alaikum ku babu laifi a kanku ku wanda haƙƙin yake kanku ku lura da cewa an ba ta mutu'a din tunda ita ta fita in ta fita kuma ba za a bi ta da wannan ba ta fita shikenan fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da suka aiwatar ga kawunan su min ma'ruf na daga sanannen abu sun je sun ci gaba da kwalliya sun nemi wanda za su aura sun je wato sun fita abin da bai kamata
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf ga waɗanda aka sake su suma suna da mutu'a bil ma'ruf gwargwadon hali alal haqqan alal muttaqin Allah tabaraka wa ta'ala yace ba su mutu'a din nan fa haƙƙi ne akan masu takawa masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kadhalika yubayyinu Allah lakum lakum ayatihi kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun domin ku hankalta yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin a ayata ta gabata kuma yace wasiyatan li azwajihim mata'an ila al hawl wannan wanda aka mutu aka bar su kenan anan kuma walil mutallaqat waɗanda aka sake su nema Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa a ayata can muka wuce cewa wa mati'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan sai ce haqqan al-muhsinin a can yace ba su wato mutu'a ku jiyar da su dadi ku ba su wani abu mai dukiya da yawa gurgurdan dukiyarsa wanda yake marashi da yawa gurgurdan dai abinda Allah ta'ala kore masa kamar yadda muka ji cewa al-Hasan ya bada dirham nawa dubu goma ko Abdulrahman dan Auf ya bada wata kuyanga haka dai magabata suke wato ainihin bada wato mutu a gurgudan hali a can Allah tabaraka wa ta'ala ce haƙƙi ne ga masu ihsani sai wani mutum daga cikin musulmai a lokacin yake cewa in ahsantu fa'altu wa in lam urid dhalika lam af'al tunda Allah tabaraka wa ta'ala ce haqqan al muhsinin to in nayi nufin in na ga damar ihsani in na saki mace na bata in ban ga dama ba tunda dama an ce ihsani ne isani ai ba dole bane yace in ban ga ko na bari sai Allah tabaaraka wa ta'ala saukar da wannan cewa haqqan 'alal muttaqin a wannan wato aka san wancan haqqan 'alal muhsinin ya zanto haƙƙi ne ga masu taƙawa daga nan kuma sai a gane cewar ashe bayan ta gama to a bata wannan ɗin ma haƙƙi ne ga baki ɗaya bayan ta gama wato idda kenan Allah tabaraka wa ta'ala ayat da makaranta ji yake cewa wala tansawul fadla bainakum kada ku manta kirki fa mutuncin da ya faru tsakankanin kada mutum ya auri mata ya zama an samu sabani kuma ya dauki abin da zafi an sani cewa ba a rabuwar aure kawai kowa na cikin nishadi na jin daɗi an bata juna rai ne kowa ransa ne baci wataƙila namijin ne ya fi baci shi sa aka yi haka amma tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku manta abin da ya faru tsakankanin ku ko wato na ainihin na alheri a bata mutu'a bayan ta gama idda karan fari mutum ya zauna da ita ta yi idda a gidanta in ta gama kuma ka ɗauko wani abu ka bata na sallama wannan shi ake ce mutu'a din fa shine wa muti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu ka ɗauko wani abu ka bata bayan ta gama kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum taqilun domin ku hankalta na'am
alam tara ila alladhina farqu min diyarihim wa hum qulubun hadara al-maut fa qala lahum فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون حياك الله الله تبارك وتعالى يسي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم shin baka san waɗanda suka fita daga gidajensu da wasu suka fita daga gidajensu wa hum ulufun su dubbai ne ko kuma wa hum ulufun sun ittifaqi sun haɗe cewa su fita din hadar al-maut saboda tsoron mutuwa fa qala lahum Allah sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce da su mutu ku mutu thumma ahyahu ma'ana sai Allah tabaaraka wa ta'ala kashe su kuma ya rayar da su inna allaha lagu fadlin ala nas lalle allah tabaaraka wa ta'ala ma'abucin falala ne ga mutane walakinna aktharan nas la yashkurun sai dai da yawa mafi yawancin mutane ba sa gode allah tabaaraka wa ta'ala allah tabaaraka wa ta'ala yace wa qatilu fi sabilillah ku yaki domin allah tabaaraka wa ta'ala wa alamu kuma ku sani cewa anna allaha sami'un alim lalle allah tabaaraka wa ta'ala sami'un wato mai ji ne alimun kuma sani sai Allah tabaraka wa ta'ala yace man zallazi yuqridu Allah wane ne wanda zai biyo Allah rance qaradan hasanan wato rance wanda yake mai kyau ma'ana ya biyo bayin Allah kenan fa yudha'ifahu lahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ribanya ya ribanya shi gare shi adafan kafiran wato ribanyi mai yawa wallahu yaqbidu wa yamsu Allah tabaraka wa ta'ala shi yake takuri al'amari shi yake yarwata al'amari wa ilahi turja'un zuwa gare shi ne kuma wato ake mayar da ku alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim shin baka san waɗanda suka fita daga gidajensu ba alam tara wato ana nufin gani amma malaman tafsira abin da suke cewa shine idan aka ce alam tara ana nufin cewa baka sani ba domin me annabi sallallahu alaihi wasallam bai halarci lokacin da hakan ya faru ba abin da ya sani shi ne abin da wato aka sanar da shi ta hanyar wahayi shi sa suke fasar alamtara shin baka san kamar yadda Allah ta baraka wata ala sanar da kai ba ko kai ma mai karatu baka san abin da ya faru ba kamar yadda Qur'ani ya zo da shi alamtara ila allazina kharaju min diyarihim shin baka san waɗanda suka fita daga gidajensu ba wasu mutane ne kamar yadda da yawa mafi yawancin malaman tafsiri suke cewa mutanen wani ƙauye ne ana ce da ƙauyen dawardan ya zamto annoba ta faru a garin da annoba ta faru sai wato waɗansu suka ce fita za su wasu suka ce mu ba inda za mu je ai garinmu ne duk abin da ya faru wanda lokacinsa ya mutu wanda kuma lokaci bai yi ba shi zai haye waɗanda suka fita ɗin nan wato suka zama cikin lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawaita rayuwarsu waɗanda suka zauna a gari kuma suka yi ta mutuwa sai ‘yan kaɗan ne suka rage da annobar ta kauce waɗancan sai suka dawo da suka dawo sai Allah tabaraka wa ta'ala ce shin baka san waɗanda suka fita daga gidajensu ba wa hum ulufun suna dubbai baka ga waɗannan ba ba ka san waɗannan ba mana su da suka dawo ɗin sai sauran da suka rage na garin wanda ba su mutu wanda suka zauna a cikin gari suke cewa lalle da mun sani da mun biyu kaga da yanzu mu ma su wani su wani da duk ba su mutu ba da mun tafi gaba da amma yanzu zaman mu ya sa gashi wani da wani duk sun mutu to shikenan suka ce in ta ƙara zuwa ko nan gaba duk wata shekara ko duk lokacin da wata annoba ta zo kowa ya ittifaki cewa fita zai ga shi wannan suka fita sun dawo kalau har yanzu suna raye amma su da suka zauna sai yan kaɗan suka raguwa ana nan shekara mai zuwa kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala sake jarraba su da annoba ana zuwa da annoba annoba tana zuwa kuma kowa ya fice kaf garin kowa ya waje so da ya ga abin da ya faru bara da suka tafi suka samu wani guri suka je suka zauna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu malam yake cewa da suka je sai wani mala'ika ya kira daga sama wani ya kira daga ƙasa cewar ku mutu ana cewa wato ƙur'ani ya zuwa da islubi na cewar mutane ko a ce ku mutu ko a ce ku zama wani abu kamar yadda Allah ta ce kunu qiratatan khasiin ku zamto birrai ku zamto wato buroyi kaskantattu mutane su suke da ikon su canza halittarsu su kuma biri ba su da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ke da ikon wannan amma sai ya ce sai muka ce da su kunu kiradatan khasi'in ku zamto burrai kaskantattu anan kuma yace sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce da su cewa mutu ku mutu ma'ana sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsu fa ahyakum sanay rayuwarsu dan ya nuna musu ne cewar da zaman da rashin zaman ba fa shine wato mutuwar ba mutuwar a hannun Allah tabaaraka wa ta'ala take gashi yanzu kaf sun fito sun bar garin kuma kowa ma ya mutu an rawato hadisi cewa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya fita daga Madina yana khalifa zuwa Sham da ya je wani guri da ake ce da shi Sara sai wato annoba ta faru ya samu labarin cewar annoba fa ta faru a ƙasar Sham sai yake cewa to ashi ba abin da zai hana shiga Sham ai komai ana annoba sai ya shiga sai Abdurrahman dan Auf ya bashi labarin cewar a'a na faji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami'tum bihi bi aradin fala fala taqaddamu alaihi idan kun ji labarin annoba fa a gari kar ku shiga garin wa idza waqa'a bi aradin wa antum biha fala takhruju firaran min idan kuma kun ji labarin wato idan kuma annoba ta auku kuna cikin garin kada ku fita saboda gudun wannan annoba din yace naji manzon Allah ya faɗi wannan ba cewa in ana annoba kai ba a garin kake ba to karka shiga idan ana annoba kana garin kada ka fita sai da Umar yana jin wannan an ce daga annabi ne shi to mu koma amma da ya ce me shi ba abin da zai hana shi me zuwa saboda me yasa ya ce ba abin da zai hana shi zuwa karfin tauhidin sa tsakaninsa da ubangiji sai da Umar kenan shine ake yin tawafi a Ka'aba a sami Hajar al-Aswad a sumbace shi ko a taba shi a sumbace hannu ko a nuna shi da wani a sumbace hannu da ya zo shi zai sumbace hadarar aswad sai ya ce wallahi in naka hajar ya ce wallahi kai fa dutse ne ya ce gaya hadarar aswad la ta duru wa la tanfa ba ka cutarwa ba ka amfanarwa a jikin ka amma sai la ta duru wa la tanfa ba ka cutarwa ba ka amfanarwa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ba dan na gama aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar ka ba da ma ba zan sumbace ka ba domin kai dutse ne ba abin da zaka sai na Umar ba maganar wani me yanzu an taɓo hadarar aswad za a ƙara lafiya an taɓo hadarar aswad zai ƙara mutum ƙarfin kuɗi zai masa kaza duka wannan na Allah ne ya faɗa mutane suna je ce kai fa dutse ne mutane suna kambama gurin da sauransu mana duka waɗannan ababen ba su ne masu tasirin ba Allah tabaraka wa ta'ala tasirin ke hannunsa to sai da kada aka ce masa tunda annoba ce mutuwa ake kara shiga ce ba abin da zai hana mu shiga mu mun san rayuwar ba hannun Allah tabaraka wa ta'ala ce saboda karfin wato imani irin na sayyidina Umar to haka ake ta fama da mutane a ce Saudiya suna hana mutane taba jikin sattarul Ka'aba labulan Ka'aba ko hadar aswar ko shiga kabari a ce ai wahabiyawa ne ba sa san manzon Allah hana mu suke su bar mu shiga kabarin sun yi su bar mu inda a ce an bari a raka shiga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da biya zama yanda ya zama na farko da kila da yanzu kasar gurin sai dai a ta kawo za su ta diba suna dawo da su kasashen suna kai bokaye suna musu tsafi baya da haka kuma mutum zai je ya yi hajji ya zubar da imaninsa gaba ɗaya a can ya dawo gidansu fanko kaga ba amfani kenan kai da kisa ka je ka samu lada ka je ka zubar da imaninka ya zama asara kenan to saboda ka abinda suke yi din hukumar Saudiya abinda suke yi wallahi taimakon mutane suke kar ma mutun ya je ya zubar da imaninsa abin nan nuhas abin nan yake cewa abin da aka yi gold da aka yi abin nan ko dalma da aka yi kofa ita kadai mutane ji suke tana tasiri ta kofar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam kofar kabarin sayyidina Abubakar kofar kabarin sayyidina Umar sai mutun ya ga to wannan abin in ya taba shi ma me zai iya samun lafiya ko zai iya samun arziki ko zai iya samun haihuwa ko kaza ko kaza to duk hana mutane da suke fadan a kare mutane imanin su ne saboda ka sai na umar ce shi shiga zai da Abdurrahman dan Auf ya karanta masa wannan hadisi daga manzon Allah ya ce ai koma to kaga haka halin mutanen kware yake in an ce gashi ya tabbata Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya ce kaza to ai khalas shikenan ina magana jayayya kuma ina magana taurin kai a ce ai daga annabi ne kaza ai kai sai ka sallama in dai ka da cewa kai musulmai ne kai musulmi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun cewa wa hum ulufun dinnan wasu malamai suka ce uluf da kalmar me wato hada haduwar zuciya Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin yace wa allafa baina qulubihim at-talif shine hada abu guri guda a ce wa na allafa kitaban ma'ana ya wallafa littafi ake nufi ya tattara wata ma'aluma ya tattara wasu ilimuka a ɗaya haka ta so da haka alarabci akan ce wato alf ana nufin haɗa abu shi sa suka ce wa hum ulufun suka fita daga gidajensu sun yi ittifaqi ma'ana zakatansu a haɗa cewar a fita ɗin haka wasu suka ce wasu suka ce a wahum ulufun ana nufin su dubbai to wannan kuma shine magana mafi rinjaye cewa adadi ake nufi ba wai maganar haɗewar zuciya ba tunda ai akwai wanda ba su fito daga garin wasu na nan wahun ulufun suna dubbai wasu suke cewa an samu ruwayi da yawa daga cikin magabata amma dai ba manzan Allah ce su su kaza bane wasu suka ce su dubu uku ne wahun ulufun suka ce su dubu uku ne wasu kuma suka ce su dubu hudu wasu suka ce su dubu takwas kamar da aka rauto daga muqatil da kuma alkalbi yace suka ce su dubu takwas ne wasu kuma suka ce su dubu goma ne an samu ruwaya daga suddi yake cewa su dubu talatin da wani abu ne wata ruwaya daga ibn jurai yake cewa su su dubu arba'in ne wa kuma ulufun ɗin nan su dubu arba'in wasu ka ce kuma su su dubu saba'in ne amma dai koma dai nawa ne larabcin ya gwada cewar sun fi dubu goma tunda aka ce wa kuma ulufun to uluf wato abin ya karu akan dubu goma na fata gani laraba suna cewa alaf alf dubu kenan ko alaf dubbai uluf wato jam'ul jam a larabci akwai wani kishin wasa jam'ul jam akwai kuma muntaha muntahal jumu a larabci duka akwai muntahal jumu akwai kuma jam'ul jam wato bayan an yi jam'i shi kansa jam'in a ƙara masa jam'i a larabci akwai wannan kamar a ce bait gida beauty gidaje sai a ce beautatin wato gidajen yawansu ya kai a ce fabil mai falala ko a ce afabil sai a ce afabilun rajul mutum rijal uh, wato mutane ko rajul namiji rijalun mazaje sai a ce rijalatun Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Qur'ani ko guraren da ya kawo wato jam'ul jam' kamar da yake cewa innaha tarmi bi shararin kal qasri ka'annaha ka'annahu jimalatun sufur yace jimalatun sufur cewa jimalatun jam'i ne na kalmar jimal aljamalu daya jimal da yawa to jimalatun jam'ul jam' wannan sai a larabci ake na fatan gani alam tara Allah tabaraka wa ta'ala ce ba ka san illal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut sun fita ne saboda tsoron mutuwa fa qala lahum Allah mutu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe su ya karɓi rayuwarsu thumma hayahum sanin rayuwar su haka Allah tabaraka wa ta'ala idan bayi suka yi mamakin ya za a yi a ce wato ko suka yi ji cewar dabararsu ta sa su haye ko kuma ya za a yi a ce wannan abin ya mutu kuma a sake rayar da shi sai Allah ta baraka wa ta'ala in ya ga dama sai nuna musu aya a karan kansu kamar yadda waɗannan suke ganin cewar fitarsu ce ta sa annoba ba ta ci musu sun mutu ba sai Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu haka nan wani daga cikin wato ko annabi uzair ko wani ya zo ya wuce ta wani ƙauye aukan labi marra ala ƙaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ya zo wucewa kan wata alƙarya wani ƙauye sai ya ga garin an rusa shi akan gine-ginensa ya zube sai ya ce anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mutiha yaya ko Allah tabaraka wa ta'ala zai rayar da wannan garin bayan ragargajewarsa bayan mutuwarsa shi ma me faru fa amatahu Allah mi'ata amin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa tsawon shekara ɗari ya yi a mace nan take Allah ta baraka ta laika ƙura masa ya gwada masa fashi ala kulli sha'in kadir sai da aka yi shekara ɗari sai Allah ta baraka ta laika da shi sai ya tambaye shi ce kam labista ya ga dai tabbata mutuwa ya gashi kuma ya tashi sai Allah ce da shi kam labista me tsawon abin da ka rayu a nan bayan mutuwarka sai ce labistu yawman abu ba yau na rayu ne yini ɗaya ko sashin yini malamai suka ce an karɓa wasu da hantsin safe ne a ranar da ya mutu ɗin aka dawo da ransa kuma da yamma bayan shekara ɗari sai ya zaci cewar a wannan wannan ranar ce da disam day ne na wannan ranar a wannan ranar ce da aka karɓi wato rayuwarsa da hantsi ɗin yammacin aka dawo da shi sai Allah ta baraka ta ce balla bista ne a ta'ali a'a abinda ka faɗa ba haka bane ba yini ɗaya bane ka zauna shekara ɗari ne sai mamakin abin sai Allah ta baraka wata ala ƙarin na wasu abin mamaki sai ya ce da shi ka kalli wato abincinka fanzur ila da'amika wa sharabi ka duba abincinka da abin shanka lam ya tasanna su mafa su riɓe ba su lalace ba shekara ɗari duk abin da yake mai ɗimi ga shi da ɗuminsa duk abin da yake ko ma wani irin abu ne me zai rayu shekara ɗari na abinci inda ba iko na ubangiji ba me zai rayu shekara ɗari na abin sha bai lalace ba kaga Allah tabaraka wa ta'ala sai ce washa rabi da kuma abin shan ka bai ce ruwa ba sai ce abin sha wannan yana gwada cewar abin shan nan ba wai zallan ruwa bane ai ruwa ya fi dadewa mai lalace ba to duk abin da aka gauraya shi da ruwa da wani abu ya fi sauran lalacewa da wuri yanzu ka ajiye kunu sai bayan sallah da kwana biyu yau ka ajiye shi ka ɗauko shi ba zai shawo ba ka dama fura ka rufe ta kana dawa daga idi za ka sha ba za ta shawo ba saboda an gaure ruwan da wani abu na fata gani saboda ka Allah tabaraka wataala ke yace fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahu inna Allah lahu fadlun 'ala an-nas lalle Allah tabaraka wataala mai falala ne akan mutane wannan lafazin ya zo na umum cewa lahu fadlun 'ala an-nas amma abin da ake nufi wato khas lafazin am ne amma yuradu bihi khas lahu fadlun ala nas Allah mai falala ne ga mutane ana nufin mutanen mu'minai domin ya musu falalar yin imani da shi cewa shi yake da iko akan me ya karbi rayuwarsu a duk inda suke to wannan falalar ake nufi a cikin aya ma'ana falala ta imani idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka imani to ya maka falala ba falala ba kyautar da ta wuce ka tsinci kanka mai imani ba asara kuma ba taɓewa da ta wuce ka ga mutum ba shi da imani ƙarshen asara kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya kare wani malamin ya ta faɗa mana lokacin a jami'a yake cewa wani mutum ne ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya mutu za a masa sallah sai ji wannan yana cewa kai wannan yayi da shi kaga zo daga can kasar ya zo ya mutu a nan a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma yanzu ana yin sallah farin da aka masa sallah ya samu tarin mutane ga manyan manyan malamai ga bayin Allah daga kasashen duniya daban-daban yace sai ya ji wani malamin su a kusa da shi na cewa ai yin ya mutu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a madinar annabi sallallahu alaihi wasallam a masa sallah a masallacin manzon Allah banyan malamai sama sallah ce ba shine muntaha shine makura wajen falalar ba ce babbar falala shine da ya mutu yana da imani mutuwarsa akan tauhidi akan musulunci ya ce to babu abin da ya kai wannan Allah tabaraka wa ta'ala ka karbi rayuwar mu na cikakkun musulmai shi yasa kullum mutum ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala husnul khatima kyakkyawan ƙarshe ba abin da yafi wannan alkhairi ka rayu musulmi ka mutu kana cikakken musulmi baka samu cikas baka samu jarraba da ka rusa imaninka ba to wannan ka ci nasara kenan ka ci riba amma in ka da azan a rayuwarka ya zo ya fasa maka tukunyar imaninka ya zube to wannan ƙarshen asara kenan Allah ka kare mu Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah lahu fadlin 'ala nas Allah tabaraka wa ta'ala ma abocin falala ne ga mutane falala ga anishin mu'mini walakinna aktharan nas la yashkurun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gode Allah tabaraka wa ta'ala mana ana nufin wato kafirai su ba sa gode Allah tabaraka wa ta'ala domin su abin da ya musu na ainihin wato umarni yayi umarni ga kowa da kowa su sai suka ki suka isi imani Allah tabaraka wataala ce wa qatilu fi sabilillah ku yaki domin Allah tabaraka wataala wani yace ya rasulullah mutun ne yan yaki ar-rajulu yuqatilu hamiyatan nam wa yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu riya'an yace ya rasulullah ɗayan ukun nan mutun ne yazo yaki domin nuna shi jarumi ne mutun ne yazo yaki domin wato kula da yankinsa domin kare yankinsa mutum ne zo yaƙi domin riya ya rasulallah a cikin waɗannan wane ne fi sabi da lafi wa yake lada a cikinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man qatal li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah du sai manzo Allah sallallahu wato bai yi wancan bai amsa maka ɗayan wa'ancan ba sai shi duk wanda ya yaƙi domin kalmar Allah ta zama to ita ce a sama madaukakiya to wannan shine domin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qatilu fi sabilillah ku yaki domin Allah ba ku yaki dan kishin yankin ku ba mu yan arewa ne su yan kudu ne to a kudin akwai masu imani ku yi yaki domin addinin musulunci kawai ba dan maganar yanki ko kabilanci ba kabila da kuke ganin ku yake ta to su din ma akwai musulman a ciki wa alamu ku sani anna Allah samiu alim dan Allah tabaraka wa ta'ala wato sami'un mai ji ne jin da yake ba irin na mutane ba yana jin dukkanin sautuka a lokaci guda kuma tare da fahimtar duk abin da sautukan suke nufi da ma abin da ba su furta ba duka ya sani amma jin halittu kuma ya taƙaitu ne ga abin da yake kusa da su abin da yake sananne a gare su mana irin yaren da suke iya ji irin sautin da suke iya ganewa kuma wato idan sauti ya kaɗaita idan ka tara masa mutum goma suna masa magana lokaci guda zai ce to da wani zan duk ban gane ba mutum biyu ma wani lokaci mutum bai ya ganewa wane faɗa wane faɗa ce to da wani zan ji ka dakata ɗaya gama wannan ɗan adam kenan amma Allah tabaraka wa ta'ala kowa da kowa lokacin da kake cewa ya Allah ka mun kaza to biliyan nawa ne a duniya suka faɗi su ma a daidai wannan lokacin ya Allah ya musu kaza ɗin kuma duka ya ci lokacin da kace wayyo Allah dubbai suka ce wayyo Allah ya Allah ka ba mu lafiya a lokacin nawa ne adadin ne shi Allah ka ba mu lafiya ya Allah ka azurta mu nawa suka faɗa ya Allah ka sami kikkiawan ƙarshe nawa suka faɗa saboda Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wa alamu ku fa sani cewa anna Allah as-sami'un alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai ji wannan jin ba irin naku bane na sani subhanahu wa ta'ala alimun kuma masani ne ya san komai subhanahu wataala sai ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan wane ne zai biya Allah rance rance wanda ke kyakkyawa ana nufin ya bewa bayan Allah kenan domin shi Allah tabaaraka wataala ba wai yana so ka bashi wani abu bane yace ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna Allah huwa ar-razzaq Allah tabaaraka wa ta'ala yace ba so nake ku bani abinci ba ko ku bani wani arziki ba shine mai azurtawa sai yace man dal ladhi yuqridu Allah wane ne zai biyo Allah ranci da yace wa zai biyo Allah ranci yana nufin wa zai biyo bayin Allah ya zamto kuma biyan sa din a gurin Allah amma ba shi zaka biyo ba Allah tabaaraka wa ta'ala wani guri ke cewa innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu wani suke cutar da Allah da manzansa ya zaka ka cutar da Allah amma sai ya ce cutar da Allah abin da yake nufi shine waɗanda suke cutar da bayin Allah ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ranar alkiyama Allah zai ce da wasu mutane yace ya kai dan adam istad'amtuka falam tud'imni na nemi wani na nemi ka ciyar da ni ka ki ka ciyar da ni na ne muka bani abinci kaki Allah zai ga wasu mutane farfajiyar lahira sai mutum ya ce ya rab kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin ya Allah ya zan ciyar da kai alhali kai ne ubangijin kowa da komai sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce istad'amaka 'abdi fulanun falam tud'imhu bawa na wane ya ne muka ciyar da shi kaki bashi ka ciyar da shi baka san cewar da ka ciyar da shi zaka samu wannan ladan a gurina ba? Kaga cewa na ne maka ciyar da ni ya nufi mai bawa na ya ne maka ciyar da ni. Saboda haka man zalladhi yuqridu Allah waye zai biyo Allah rance ana nufin mai ciyar da bayin Allah qaradan hasanan wanda yake rance mai kyau. Rance mai kyau kuma suka ce ana nufin da dukiyar halal domin Allah baya ba da ladan dukiyar haram. Mutum ya sato ya sato ya zo ya ba mutane Allah baya so. Ya sato ya sato ya gina masallaci Allah baya so. Inna Allah ta'ala tayyibun la ya kamar ya tsaye albashinsa ne ya zo yi Allah zai ba shi lada kasuwa ya je ya yi ta fama da ɓacin ran kwastomomi da kaza da kaza an rike masa kaza an masa kaza a can ya tattara ya yi takin riski ya tattara tattara ya je yi fi shirin lafi wannan Allah ta baraka ta zai ba shi lada saboda dukiya ce ta halal amma haramun ya tattara ya tattara ya tattara ya dan san wa mutane dan ƙif to Allah baya so komai yawansa komai ƙanƙantarsa saboda haramun ne ba abin da yake da daɗi fa kamar halal kuma ɗan'anta ta kuwa ita ciki da albarka take da daɗi kuma akwai kwanciyar hankali a ciki amma duk abin da ka tara in dai haramiya ce to babu kwanciyar hankali kuma ba za ka ji ka wadata ba za ka ji kai mai shi bane amma in dai halal ce koya take za ka ji ka a cikin rafahiya a cikin walwala za ka rika jin kana gode wa Allah cikin zuciyarka kana jin daɗin abin da kake ciki ɗin nan kai fa a cikin daɗi kake amma in haramiya ce kullum a tashin hankali ake karfa a sami baraka a sami labarin kaza kar kaza ya taso ya za a mutu shi kaza kar ya taso ya za a yi kasuwa ne su fahimci kaza ya za a yi kar kaza ya faru wannan haramun ke amma halal ba ruwanka da kowa ma abin nan dama kai kai kasuwancin ka samu ko kai kai noman ka ka samu ko kai kai kiwon ka ka samu Allah tabaraka wa ta'ala yace fa yudha'ifu lahu adhafan kathira yanin nan ka masa rubani mai yawa wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilahi turja'un Allah tabaraka wa ta'ala shi yake yalwata arziki din kuma yake hukunta ko shi yake karbar rayuwa ya qubir wanda yake karbar ran mutane wa yabasu ya kyale wadansu kuma su dade basu mutu ba wallahi wa ilahi turja'un gare shi ake mayar da ku na zamu takaita lokacin ya ja da yawa na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda makaranta daidai na fassara mana daidai ya sa mu tarayya duka a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu ya Allah ka sa mu cika da imani kamar afwa ya Allah ka ji kan iyayenmu ka yafe musu